salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da dawowa da ci gaba da karatu a cikin littafin kitabut tauhid yau za mu tashi darasi na 24 kuma ƙarasa babi ne za mu ƙarasa babi babu ma jiha anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthana babin da yake magana cewa wasu daga cikin al'umman nan fa al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sun bauta gumaka dole akwai wanda kana ganin sa yana sallah amma kuma suna bautan mushrikai sai suna bautan gumaka suna yin shirka suna zuwa gurin boka suna saba wa Allah ta hanyar shirka wasu masu ajiye addinin gaba ɗaya zo su ta yin kafirci to mun yi bayani a darasin da ya gabata yau za mu shiga hadisi na biyu kawai na abin nan hadisi muslim shi ne malayin Allah ya ƙara masa Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa ya fi wa mahaifansa ya fi masa yake cewa wali muslimin an karbo hadisi daga muslim wanda yake nuna lalle al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ta sai an samu masu bautan gumaka da yawa da yawa za a samu an thauban wannan hadisin an karbo shi ne daga thauban yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan thauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne bararren bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazunci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma garin sham har ma a can Allah ya masa rasuwa ya rasu a wani gari da ake ce masa hims so thauban maula ne bararren bawa ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi yake ba mu labari a wannan hadisi ne yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha zawali al-ard ubangiji ya nade min ƙasa annabi ne yake ba mu labari sallallahu alaihi wasallam an nade masa ƙasa fara'aitu masharikaha wa magharibaha ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka nuna masa gabar dinta da yammacinta duka inda saƙonsa zai isa annan kwantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam hankali ne nuna masa sakonka da karantarwanka zai zai zai zai game duniya zai je waje kaza da waje kaza wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyaliya minha al'ummata mulkinta da shugabancinta da jagorancinta zai isa duk gurin da aka nuna min dinnan inda aka nuna min gaba ɗaya sai ya kai sai sai ya isa sako sai ya isa sai ke jawotaitul kanzain kuma a cikin abubuwan ma da aka nuna min an bani taska guda biyu isar da na da buɗi da zan yi ta samu ko ina raye ko bayan bana raye tun ina raye kuma bayan bana raye to za mu ci guri guda biyu saƙonmu zai isa manya-manyan gurare guda biyu guraren da suka suke da zinare da azurfa al'ahmar wal'abiyar an ba ni kanzi guda biyu manya-manyan taska guda biyu taskoki guda biyu su ne zinare da azurfa abinda yake nufi al'ahmar ja ana nufin zinari wal abiyat fari ana nufin azurfa wannan ana nufin mulkinsa sallallahu alaihi wasallam ko kuma saƙonsa zai isa wajen kanzi kisra da kaisar kunuzu kisra da kunuzu kaisar wannan manyan dauloli ne guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta wannan yana daga cikin mu'jiza Allah subhanahu wataala ya sanar da shi shi taska ta kai ta ta kaisar an kira ta ja saboda galibin ta zinariya ce kisra kuma an kira nasa fari saboda galibinsa azurfa ne azurfa kuma fara ce ta nabi sallallahu alaihi cewa an bashi wa'annan guda biyu din duk mulkin mulki da da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sabo duka sai ya isa har gurin kuma sai an mallake su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da labarta mana yace wa inni sa'altu rabbi li ummati Allah yuhlika habi sana bi ammatin na roki ubangiji abubuwa guda uku a cikin abu uku din nan Allah ya ban garantin biyu amma guda daya ce a amsa mi wanne ne abubuwa yace sa'altu rabbi li ummati na roki ubangiji na ga al'ummata Allah yuhlika habi sanatin bi amma kar Allah ya halakar da al'ummata da fari da yunwa wanda za a ce ta game su gaba ɗaya ta halakar da su Allah ya mana wannan addu'a ne za a shiga yunwa za a yi yunwa kam amma ba za a halaka ba a ce gaba ɗaya in ita ce ta kashe mutane ta halakar da mutane ko ta game kowa da kowa za ka samu wasu suna ciki wasu suna cikin kwanciyar hankali za ka samu idan kuma ta game ko'ina to ba za dai ta zo ta yi musu abin nan gaba ɗaya ba za ta halakar da su gaba ɗaya ba za ta zama kafara ne a gare su to annabi ya roƙi wannan abun Allah ya ce an baka ya roƙi na biyu wallahi sallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fa yastabiha baydatuhum ya roƙi ya ubangiji karka dora mana makiyan mu abokanan gaba kafirai a ce su zo su mutsike al'ummata ta yadda babu labarin su Allah ya ce ba za a yi maka haka haka ba zai faru ba shi sa yanzu duk kafircin kafirci da duk makircin mai makirci da yadda yahudu da nasarar nan suke abin da su ga dama musamman yahudawa ɗan uwansu ma wanda ba bin ra'ayinsu ta kashi suke yadda suka sa al'ummar musulmai a gaba to sai su za su yi abin da za su yi ne amma a ce yau babu labari an mutsike mu gaba da ba zai yi ba Allah ya karba sai annabi yake cewa inna rabbi qala ubangiji na da kansa sai ya ce min yanzu ba mun ji an yi tambaya guda biyu sai ubangiji ya mayar wa annabi ya ce ya muhammadu ya kai annabi idza qadai sallallahu alaihi wasallam idza qadaitu qata'an in nayi hukunci fa innahu la yuraddu ba zai ji ba za ba zai canji ba ba a mai da shi dole sai ya faru wa inni a'taituka li ummatika na yadda na amsa maka tambayan da kai da rogo da kai game da al'ummanka Allah uhlika ha bi sanatin bi amma cewa yunwa da fari ta zo ta halakar da su gaba ɗaya ta game ku a wannan na amsa maka ba zai faru ba za a dai a shiga wannan jarabawa ɗin wanda ya haƙuri a cikinta ya zama na kan ba masa ladansa ne aka yi zuwa a ranar tashin alkiyama wa Allah usallita alaihim aduwwan min suwa anfusihim fa yastabiha baydatuhum wa listama alaihim man bi aqdariha nayi maka alƙawari makiya daga cikin makiyan kafirai ba za su haɗu a kanku su ci nasara a kansu ba ko da dukkan kafiran bayan duniya sun haɗu suka ce kuka ne za su fuskanta hatta ya kuna ba a zuhun yi huliku ba a zan wasu ba ba a zuhun ba a zan albazar ya ce ba zai yi ba a ce a halakar da abin nan a zo a kakkame ko a mai da ku ba zai yi ba wannan amsa رواه البرقاني في صحيحه وزاد وانا حديثي لنا مسلم اما شيء البرقاني يقال انما اخاف على امتي على امه المضلين يا ambaci wayannan abubuwan guda biyu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambaci sai Allah sai aka ambaci kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoro a gare mu abinda aka fi tsorata mana a gare mu yace wa inna ma akhafu ala ummati al a'immatal mudilli abinda nake tsoro na fi tashin hankali a al'ummata ba duk abinda na faɗa din nan bane nake tsorata muku wanda na fi tsoro tsoro cikin al'ummata shine ga sunan na daya al a'immatal mudillin a samu shugabanni masu ɓatar da mutane al'a'imma al-mudillin shugabanni masu ɓatar da mutane domin shugabanni kala biyu ne in an ce shugaba kuma ana nufin shugaban da yake karantar da kai addini da kuma shugaban da yake jagorantar al'amuranka dukkansu a iya samun batattu Allah ya faɗa ƙur'ani waje alna minhum a immatan ya hadu na bi amrina lamna sabaru muna saka musu wasu al'umma wasu shugabanni da suke ɗora su kan hanyar ƙwarai kaga wannan masu kyau ne kenan ba masu ɓatarwa ba ne a wani waje Allah ya ce waje alna ma'immatan ya da'una ilan nar aka saka musu wasu shugabanni kuma dora su suke zuwa ga wuta zamanin da ka duba halin da muke ciki a yanzu muna cikin irin wannan shugabanci ne zaka samu wasu karantarwa suke amma ba abin da suke dora ka akai sai wuta sun bata kuma suna batar da mutane shugabanni kuma duk abin da suke bukata yadda suke cin haram yadda suke cikin haram dumu dumu in ka zo in ba za ka yi jonin din su ba ka zama gabo ka zama kaza sannan ana takura al'umma fiye da duk yadda ake tsammani ta yadda har wasu sanadiyan takura da zalunci da ake su bar hanya su koma hanyar bata ko ka zo ka yi jonin ɗinsu ka ce da ai kaza gara ai kaza da na tafi cikin wahala gara na bi su ɗin nima na cinawa ka bi su kuma ka halaka ka bata wannan shine abin da annabi yake tsorata mana wai za rafa alaihi musayf lam yurfa ila yawmil qiyamah wa idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah irin wannan zamani in yazo aka samu shugabanni batattu masu batarwa malamai batattu masu batarwa wanda suke dora karatun su bai je ko ina ba amma zo suna dora mutane kan bata a mai da su ma cewa su ne malamai a ƙasa su ne malamai a gari su yi abin da suka ga dama su yi ta fatawoyin abin da suka ga dama akan jahilci wanda yanzu muna cikin wannan zamani kowa zai zo ya kafa abun karatunsa ya yi ta faɗan abubuwansa ne yadda ya ga dama ba shi da malamai ba shi da mafaɗa to haka shugabanni ma sai annabi yake cewa idan haka ya fara faruwa a cikin al'ummar nan kuma akwai wani abu da zai faru shine matukar idza waqa alaihim as-sayf idan takobi ya fara suka fara kashe junansu da hanyar zalunci zalunci yawan har ya kai suka fara kashe kashe junansu to lam yurfa ila yawmil qiyama wannan kashe-kashen da zalunci din ba zai ba zai fasayu ba har ranar tashin alkiyama kuma wannan abin ya fara tun daga kashe sayyidina Usman tun da aka kashe sayyidina Usman waka alaihi musayf lam yurfa wannan shine abin da ya faru tun daga lokacin da aka kashe sayyidina Usman har yau har yau duk gwamnati za ka zo da shugabanci za ta zo sai ka samu akwai kashe-kashe akwai zubar da jini akwai rashin mutunci akwai kaza a can an tutsiye a nan an kama a nan an yi kaza haka kuma har kiyama da tashi wannan abin ba zai ba zai dakata ba ya annabi yake cewa la taqumu sa'atu shine mahallu shahid na karatun duk da muke yi kiyama ba za ta ba za ta faru ba hatta yalhaqa hayyun min min ummati har sai wani yanki yanki na al'ummata sai sun hadu bil mushriki da mushrikai mana ka samu jama'a cikin al'umma ta musulmai ne amma kuma suna tare da mushrikai a cikin aiki aiki iri daya wallahi yanzu barnar da wasu musulmai suke ta bangaren yi wa Allah ta'addanci wallahi wasu kafiran ba sa yi shi kafiri ba kawai ya tafi cocin sa bane ya je ya sujada gugin kunkin sa ya dawo ba shikenan ba idan arne ne ya je gurin dodonsa ya yi sujjada sai dawo to mu musulmai da suka haɗu da mushrikai a shirka suna su ya wuce wannan su za ka samu shirkansu sai an kashe rai shirkansu sai an je makabarta an tono na binne akwai kafirin da zai je ce don zai tafi cocinsa sai ya ɗauko sai ya je makabarta ya kaka ko sai ya kashe mutane masu bautan dodo suna irin wannan amma tamu ta daban ce a kashe rai a ce in ba an kashe mutum kaza ba tafiyar ba za ta yi ba wasu fitinontinin in suka zo kaji ana faɗan ma abin za ka yi mamaki a ce sai an kashe mahaddata ƙur'ani masu kaza duk abubuwan da aka yi ta yi na kashe-kashe da waye-waye a can baya wasu abubuwan akwai tsafe-tsafe da kaucewa hanya da abin a ce in ba a je masallaci an tada bom kamar mutum 500 sun mutu ba bukatan ba za ta biya ba duk abin da aka yi ta bayan nan akwai alaƙa da irin wa'in nan mutum a ce in baka yi wanka da jini ka yawo a garin kutsirara ba kuma wallahi ya yi ɗin ya yi ɗin a ce sai ka bar sallah na wata biyar ya ce na shekara biyar ne ma zai bari ya bari to wani kafircinsa aka ce abu ɗaya ne za ka yi kawai shi ne ka kashe uwarka ya ce zai kashe uwarsa da ta haife shi to kaga shirka na al'ummar sai ta fi na mushirkan ma shi ne annabi sallallahu alaihi cewa kiyama ba za ta shi ba sai an samu kenan za a samu cikin musulmai da za su zama mushrikai suna ne amma mushrikai ne 100% wa hatta ta abu da fi'amin min ummatil awthan yace hai an samu wani gungu daga cikin al'ummata suna bauta wa gumaka duk wannan abun an samu annabi ya bada labari kuma duk an samu duk an samu sannan sai annabi yake cewa innahu sayakunu fi ummati kazzabuna 30 kulluhum yas'umu annahu nabi sannan zai bayyana a cikin al'ummata wasu maƙaryata guda talatin ba ana nufin talatin ɗin ba yana nufin da yawa za su yi ta bayyana dukkansu suna cewa su annabi ne sai an samu maƙaryacin da su ce nima annabi ne ga yi an sassamu a baya an samu musaila mutul kazzab an samu sajahud tamimiyya a nan kusa kusa ma mun samu gulam ahmad alƙadiyani wanda ya ta kiran ya danganta shi annabta a garinsa mutanen mutanen indiya da pakistan malaman suka yi sukan hukunta masa cewa jininsa ya halatta in ba na manta ba kadiya ni binsa aka yi aka kashe shi kai hukuncin a kashe shi kawai zuka ci kai annabi ne to mu yanzu ba maganin cewa makaryata guda talatin ko wani abu makamancin haka ko su fi talatin ko da za su bayyana suna cewa su annabawa ba ne mu yanzu waɗanda suke cewa su Allah ne masu nan ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu suna nan sun ce su Allah ne a gani to duka abin da annabi ba da labari duka ya faru duka ya faru wa inna wasu yakunu fi ummati kadzabuna salasan kullu yusu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin amma bari in baku bari in baku satan amsa anji annabi sallallahu alaihi wasallam bari in baku kariya duk wani wanda ya bayyana yake ce muku shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko yana karban sako daga annabi ko yana ganin annabi to ni ina ga muku ana khatamun nabiyyin ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di babu wani annabi da zai zo a bayana kuma ba ni ba wani dan aika da zan aiko muku da sako sako na qur'ani da sunna ta da aka tattara duk wani wanda zai zo ya ce maka ai na ga annabi a mafarki ai na ziyarce shi wani shi kullun ya ga annabi wanne ne aka ce duk awa ɗaya sai ya ga annabi wani mutum yana ta bada labari wai akwai wani shi kullum ya ga annabi ko har ma har ma yanzu aka zo ana cewa ana sai ana zuwa fadan Allah ko ba kun ji wannan mutumin ba wane ne yanda yake ta magana su masu attalili attaji wane ne wani mutum haka wai ma ziyartar fadan Allah ma ake ana zuwa aje fadan Allah mutane annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gayyace shi ba an labarta mana yadda aka yi ba daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama mala'iku da wane ne aka yi rakiya aje sama ta daya ayi kaza aje sama ta biyu ayi kaza aje sama ta uku ayi ta ayi kaza duk wa'annan waliyan da yake fada yana nuna cewa ma sun fi annabin annabin ma bai kai su ba annabi ya bada labari duk wa'annan abubuwan za su faru makaryata mutum ya zo yana ƙarya ƙarya wai wata wai ita wata sahabiya ta malmatu tun zamanin annabi kaza an kawo ta wajen annabi akwati wannan abubuwan duka makaryatan nan duka karerayin nan za ku yi ta ganin su suna ta faruwa ta gani wai ya je gurinsa a iraki shi kuma ya haɗu da shehu waye ya ce ana samu labarin sai ina so ka je ka same shi a cikin taku biyu daga iraki zuwa misar ka yi taku biyu maza ka isa duk ai ta nuna maka wasu abubuwa ƙarya za ka yi ta gani kuma kuma har a samu malaman da za su zauna kan mimbari kuma suna bayani kuma ana Allahu Akbar. Kudu annabi ya ba mu labari. To sai annabi ya mana albishir. Sai annabi ya mana albishir sallallahu Alaihi wasallam. Kar ku ji duk wannan tashin hankalin. Akwai abu ɗaya da ba amsa wa annabi ba cikin addu'o'in guda uku. Cewa shi ne al'ummansa su ya su. A ce a zauna lafiya dole sai an samu niza'at. za mu zo za mu tattauna gabansa gaba wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq sai annabi ya ce to amma fa al'ummata kuma ba za ta gushe ba za a samu wasu group daga cikin al'ummata la yazalun alal haqq wallahi su kuma duk waɗannan abin da ake noshe ke ba za su gushe ba suna rike da gaskiya da duk hayaniyan nan da ake samu na rashin tarbiya na rashin ladabi na rashin mutuntawa na maƙaryata na waɗanda suke halakar da mutane malamai batattu shugabanni lalatattu a samu a ta ɗora mutane kan ɓata wala sai an samu wani group na al'ummata la ya zalo na alal ba za su bushe ba akan gaskiya mansura suna taimakon gaskiyan sai inda ƙarfinsu da ƙare daga sun ga ƙarya za su zo su hau mimbar su ce ƙarya ne wannan ba karantarwar suna ba ne kuma suna nan suna kan gaskiyan Allah kuma zai taimake su la ya zurruhun man khadalahum duk wanda ya tabar da su wanda yake so ya tabar da su ba zai ba zai cutar da su ba duk abin da za a yi musu ba abin da za su yi hatta ya ce amrullah har al'amarin Allah ya har su koma zuwa ga Allah a zage su a hantare su a cuce su a walakanta su a musu sharri a musu kaza su ne ahlus sunna wal jamaa ba za su gushe ba suna rike da wannan gaskiyar duk abin da ake yi ba sa canjawa mata mata a addabe ta miji ya auro amma a addabe shi saboda me saboda aqida a gurin aiki saboda ƙida a addabe ka in baka yi sa'a ba a kore ka wanda kake karkashin sa yace wannan ka cika kaza kai riko a kore ka ka yadda da wannan kaskancin saboda kana tsoron kaskancin ranar tashin alkiyama ka rike abinka a anguwa a layi tunda kai kadai ne kake rike da sunna ai ta hantaranka annabi yace akwai su suna nan wallahi ba abin da zai canja su suna rike da ita gam gam hatta ya ce amrullah har sai al'amarin Allah madaukakin sarki ya sami yanzu ya zo musu wannan karatun akwai fa'idodi zan dan fassara wannan hadisin a gurguje wai da malai bamu nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bamu labari cewa Allah ya tara masa ƙasa duniyar gaba daya an an an nade masa ita sai da ya ga gabashinta da yammacinta cewa mulkin al'ummarsa kuma zai kewaye dukkan gurin da ya je din duk inda ya gani din na annabi sallallahu alaihi wasallam mulkinsa da sakonsa sai ya je sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kar a halakar da al'ummarsa da fari Allah subhanahu wataala ya amsa ya roka kuma kar makiyansa makiyan musulunci su ci nasara akan musulmai ta yadda za a ce an kawar da su gaba daya Allah subhanahu wataala ya amsa masa duk wa'annan Allah ya amsa masa sai kuma ya ce mana lalle idan aka samu saɓani tsakanin musulmai ya zama na wannan ya taɓa wancan wannan ya taɓa wancan wannan ba a daga wannan afa to a lokacin ne za a samu a yi ta kashe juna a yi ta samun abin nan nan kuma ba za a samu zaman lafiya annabi ya gaya mana abin da ya fi shi hatsari shine za a samu shugabanni da masu jagoranci ko malamai ne ko shugabanni masu batar da mutane kuma ana bin su su yi taiwa mutane hukunci akan jahilci wannan fa yana ciki yanzu halin da muke ciki kenan hamman halin da muke ciki yau ka ga mutum karatun fatiha ba zai iya karanta maka ita da kyau ya yi bayaninta ba amma ka jan cewa wannan babban malami ne gabansa malamai da ake zama a ɗau karatu ya yi ta faɗan abu na ɓata da lalacewa kuma a yi tabinsa to wannan duka annabi ba mu labari haka zai faru shi yasa fa'idodi da yake cikin wannan hadisi din na farko akwai mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu'jizanci na annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa ya faru sannan yake nuna mana akwai halaccin cin ganima tunda annabi ya ce mulkin sa zai kai waje kaza har za a je wajen kaisar da da kisra za a samu zinare da azurfa wanda yake nuna cewa halaccin cin ganima annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwadayin al'ummarsa yana kauna al'ummarsa ce suna kan dare ka ba kan bata ba shi yasa zaka je na cewa ya je roƙa wa al'ummarsa kar Allah ya musu kaza kar Allah ya ce an amsa maka ana tabbatar da ubangiji yana zance tunda sai Allah ya ce annabi ya ce qala Allah ya ce min za a ma kaza za a ma kaza ma kaza ba zai faru sababin hallakar wannan al'umman shine su samu sabani a tsakaninsu kuma yadda muka faɗa in aka samu sabani ana rigima to za a yi ta kashe juna za a yi ta rigingimu ba za mu samu cigaba ba cigabanmu zai tsaya cak shine na uku wanda in ya faru zai faru cikin al'umma shi kuma za a samu matsala an yi mana bayanin hatsarin shugabanni masu batar da mutane an yi mana bayanin cewa za a samu shirka a cikin wannan al'umma an yi mana bayanin ƙaryar duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne an tabbatar mana annabi shine cikamakin annabawa an tabbatar mana cewa gaskiya za ta yi ta tafiya ko da mutane kaɗan ne suna nan za a samu masu gaskiya ba sa ƙarewa wanda suna riƙe da gaskiya suna riƙe da addini ba abin da zai canja su duk karantarwa da take dade ta sunna in suka riƙe ta ba abin da zai jijjiga su yadda za a yi Allah ka samu na cikin su za mu dakata nan gurin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam gobe insha Allah za a yi haƙuri babu karatu